ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فأنك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da haduwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuis nebaningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau 24 ga watan jumadal akhir hijira na da shekara 1446 wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau laraba a kuma lokaci irin wannan na tsakanin magriba da isha'i a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato talhisu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami al-allamah al-muhaddith muhammad nasiruddin al-albani muna roƙon ubangiji ta'ala ya sanya wannan aiki da malam yayi a bisa da sanakawa ayyuka amin mu kuma Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai din da muka karanta muka fahimta. Allah ya sa karatu ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. Darasin mu na ƙarshe shi ne darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi. Haka ne ko? Kuma yau insha Allah zai zama shi ne darasi na goma sha kuma cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki za mu tashi ne a gabar da mana ya ce a tashahudul akhiru wa tawawuk ina ga nan za mu tashi bayan da mana ya gama mana bayani a kan ne kunutul witri wa mahalluhu wa sayyidatu ina ga shi ne da rasul na kashi to yau mana sai ce a tashahudul akhiru والتوكل صلاة تزود شيء كده ما لكي تهيان قرشي da kuma zaman da ake yi a tahiyar ƙarshe da shi ne al-tawarruk al-tawarruk shi ne zaman da mutum ne ya sanya ɗaya daga cikin mazaunansa a ƙasa muna tare ɗaya daga cikin mazaunansa ko mazaunansa su zama suna ƙasa tabbasa ta kuma ya shigar da ita ya kafe ta ina ta damar hukumai shimfiɗanta shi ne attawaruk Allah ya samu nan tare ba ce gaba ta ɗari da sittin da takwas kuma يقعد للتشهد الأخير sannan kuma sai ya zauna kuma ya ƙwaru sannan sai ya yi ya zauna shi waye da yin sallah ko littashahudin akhiri domin tafiyar ƙarshe domin mutum ya zauna tafiyar ƙarshe ba da cewa kila kuma kuma duk su biyu wajibi wajibi wakila kuma su biyu da bai da bi a tashahudin da kuma zama dukkanin su wajibi ya zauna da kuma yin tahiyar kina kuma dukkanin guda biyu wajibi na mugar mana alifu alifu ta sani ya ji malaman na farko kaga yadda yawa ne ba sai ce wa kulluhum wajibi amma zan da su biyu ne ce wa kina kuma wajibi gaba ta ɗari da sittin da tara ma ne ce wa yasunar fihi kuma zai aikata a cikin tahiyar wannan zaman da yake na tahiyar ƙarshe ma salaha fi tashahhudil awwal irin abin da ya aikata a tahiyar farko ma yasma'u bi ma salaha bisa abin da ya kira bisa ma salaha fi tashahhudil awwal salaha assets ko yasma'u present shi shi ne kawai sana'atu fi'lul ardi shi kuma ya sana'u fi'lul mudari ko mudari ne ma yusa wanda wannan ne wa ya sana'u kuma zai aikata fihi a cikin ne a cikin sabila bi ma'ana a cikin tafiya bi ma'ana wa ya sana'u fi tashawwuril aqim a tafiyar ƙarshen zai aikata ma ya sunar irin abin da yake aikata wa ɗan adam to zai ga mutuntan da ma sana'a da ya ga ya mai gaskiya mu ya ma sana'a fi tashahhudin Bari akwai telegram channel masu shi ma akwai telegram channel masu
wurin da ya gaba ta gaba gaba ta dari da samanin da ya ce ma da ya ce illa annahu sai dai shi ya dalaba ne ga shi ne ya jini su fi ko da na san ma ya da saka zai ko na zo san ma tare ya da zama saka saboda ya san a cikin za zama a dimin a ciki ya jini su fi kuma da yake nan su wani yake zai zama zauna a zama ne na kan telegram ba ni kawarunki ma kaina shi ne kuka ce zai zauna da mazaunarsa a ƙasa ya shigar da kafarsa na hagu ya kafe ta dama ko kuma ya shimfiɗa ta zaman da ya kuma ne ko kwacin
malam
illa na wuya da ke yi mutawatir da aka ce na kwatanta wani yanzu gashi mutum rajin suna da jarta zama na da wani kana ne ba mai wani zama a baya ko sana'a ne da ne zama da wani ya mana akwai aliki kwararo da kuma bi aliki rashi mun ka ce wani shi ne aliki rashi shi kuma wannan shi ne mai aliki to zama da tawarro kuma zai shigar da kafarsa ta hagu kasar mai ƙwaronsa na dama kenan sai kuma ya zura da mutunsa a kan ina a kan abin da yake sallah da duma ce da barna ce bugu ne bene ne ƙasa ce zai zauna da su a kai Allah ya san mun kalla zaman da ya fito ya ce ita kuma kafa ta dama zai kafe ta a tsaye ‘yan yatsunsa su kalli alkibula mun ga da yi sannan ko kuma ya shimfiɗa ta hidima a shimfiɗe a tawar Mala ya ce, Illa an rahu ya jiri su ihi mutawaddi kan sai dai shi zai zauna irin wannan zaman da muka kwatanta shi ne zama na attawar. Ya ce, Yufdi bi wawakihi al-yusra إلى الأرض والذي كيف مصر لسا التوارد مصر لسا إلا يكي نهر يزام سوى قصة يكي شزوى إلى قصة مصر لسا إلى نهر أنا أغاني مصر إلى كيف ولا نعم جيد هنا سائق من يسوي ما ليش ويخرج قدميه هكذا يقول كما زي في دردة ƙarfafuwansa min nahiyacin wahida ta gefe guda min nahiyatin wahida sai fitar da kafafuwan nasa ta gefe guda kamar da muka fitar da su idan ya fitar da su wa ya ja'alu yusra zai sanya ta hagun din tahta saqihi yumna karkashin kwamrinsa na dama tahta saqihi al yumna karkashin kwauri kwauri na ina na dama shi ne da muka kwatanta amma duka na da su gefe ina gefe guda wani gefe ne duk gefen dama ne kafarsa na hagu tana karkashin kwaurinsa na ina na dama gaba ta dari da sabbin da limanin cewa ya musu ƙwada yumna kuma ya kafi kafarsa ta dama ya kamata ya kafe ta gidan ko ya cike ta wa ya musu قدمه اليمنى kuma ya kafe gabarsa ta dama gaba ta ɗari saba'in da biyu ya ce wa ya juzu faru shuha a hiyari faru shuha muna tare wa ya juzu faru shuha kuma ya halatta shi fada ta a hiyarin wani lokaci wani lokaci na ma'ana shi fada ta zai da muka wadanda ko ya kafe ta in ya tsansu kalli alƙibla ko kuma ya yi Allahu akbar Allahu akbar gaba ta ɗari da saba'in da uku Allahu akbar Allah Isma rukbatan sannan kuma zai damke gwiwarsa ta hagu da damarsa da hannunsa na wa yulqi mukaffahu isma tafin hannunsa na hagu zai damfe ko zai shigar da shi me zai damfe rukubata gwiwarsa wani da yanzu ya tamilu alaiha yana mai dogaro a kanta ita ba rukubata wuri isra'ila ga shi kafar ta hagu ya shigar da ita mun ya shigar da ita kan shi kore ko ya kore ya kafi wannan ta dama ko kuma ya yi ya shimfiɗa ta sannan halinsa kuma wa yulqin kafahu na shi da abun shi ne zai damfi gwiwarsa ta hagu ko ya damba haka yana mai dogaro shi da baya ya annabi ma alai hadin ya dogara halinsa a kai ne abun gwiwarsa ta ina Allah ya samu na tare ai muka yi tawabin abin da ya kuma aka yi nan kan gwiwarsa ya rage ta wani rikin kafa alisa kafa zai ne bata zai damfe shi gwiwarsa da ila tawabin da shi ko kuma zai shigar da gwiwarsa cikin tawabin hannunsa na ne kaga yana mai dogaro a kai tabbas wannan ta shiga nan yana da wani shi kuma na hanyar yana yana kan goshi ko yana ciki ko yana yana na ma shi yana kan har ga mana bayani nan zai duka da sha Allah ya dace na gaba ta gaba malam ya ce na da mun gama zaman ne na mako gabatar da kusurwa da ce wujubu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wujubu salati ti wujubu salati ti shi sai da a kusurwa wa yake da bisin da sake ko wujubu salati wajibin yin salati على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كم يا رسول الله يجي والتعبد من الأربع يقوم النيما تجد أبوك والتعبد من الأربع نيما تجد أبوك لنا غلام شيء كبر مقصد هذا شيء ما يكون يجي نعم بعد ذلك سبعين ويجب عليه في هذا التشهد بين وجب كنستهم من تنيا ويجب عليه في هذا التشهد بين وجب كنستهم من تنيا توتي تكرشن مين يبلغ أنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ذكرنا في التشهد الأول حقيقة من أنبت أئلة أتهير فرق ليبقى أنبت باع وصيغها sashen sigogin salatu da annabi gaske ne kuwa an kula ba ina ga kai dai da rabi ya kai dai da rabi ok har ne ma ya ambata mun da ba yi littafin ko ya kai wasu su bibi ya ce wa kwani da kauna fi da shahudin awwali ba a wasiyar riha hakika mun ambaci sashen sigogin tahiyar a salati wa annabi a tahiyar ba ya fito ga wannan ta fito gaba ta ba ta fito ba gaba ta dari da saba'in nan wa yajibu alayhi kuma yana wajaba a kan shi yin sallah fi hadha tashahhudi a wannan tahiyar ta karshe me yake wajaba a kan nasa bayan da yake nan ko الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبالة وقال ذكرنا حقيقة من أنبتا أين أنبتا في التشهد الأول هذه الفقورة مكية بيقول أنبتا بعض صيغنا ساشي سيبو من تنية من أنبتا ولساشي أنبتا وأنبتا أنبتا سيغنا muna tare sai ya ce gaba ta ɗari da saba'in da biyar wa an yasta'iza billahi min mawqani kuma ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda wa an yasta'iza billahi min mawqani kuma ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda idan ba ya yi ta gida ya yi salatin annabi sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda nawa guda hudu Allahumma yace ya kudu yace اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أبو لو جنة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم كما بيسأل في شعوى ومولد وكل الشجاع إذا أقوليني سبابا وربنا
wuta
a ne ne ba sauran goma da ba ina jin ƙarfi na farko goma ne na sauran na ɗauka na ƙarfin ci ke na tasha ya dan bari ya baki yan kuɗi a gaban ku na zo na ɗauka ya kashe kuka zo na kibar da wacce ne kibar da wacce na gama shi ke na ruwa tasha inda ba wuce kuma kwallon da iska ne zama ba haka ba ne wannan ɗin ita ce a masu wani dama kana so kana ji kana da nisi da Allah ya gane da amin ya ce ne mutum Allah ya ce ya Allah ni ina neman tsarin ka daga azabar jahannama Allah ka tsare mu daga azabar jahannama wa min azabil qabr kuma daga azabar kabari wa min azabil qabri kuma daga azabar kabari dama da mutum ya mutu ina ake kai shi kabari dama shi ne abubuwan manasir a tsayawa kawai shi ya ba masauki na farko na lafiya idan mutum ya tsira daga shi to ba ya tsira daga babban lamari ba Allah ya tsira mara da mutum Allah ya samu karkaya sai mutuncin sa karin ce ba dai ya mutu sai na mutu kudin ya mutu ne mara su ne ɗan ba ya sauka ni ke cewa ba ta da ne ta wani lokaci a ba mu da ba ku sarkin da ya fi Allah ya ba mu hullu ya ba mu kafa ya ba mu bakin wata biyayya da ya yi wani da kula ya yi da ya yi da ya Antes de ser lleva una lleva la baiba ya ce ba ruwa ke gudu ba mata tambaya ke wa kuka sai ba mutuwar muke mutu ba dan to da ce kowa ya hawo kawai ba ya fi mutuwar da ya hawo shi sai ya ce amma tambaya na wannan gidan wannan gidan kawai اللهم وآمني وأعوذ بك من عذاب القبر هو من عذاب القبر بل عذاب القبر يشي ولا قبر يشي عن مثلا الله يقبل أعمال السنة يشي ومن فتنة المحيا والممات أقول له يا لو سنقوم لك فتنة غائبة للمتوى فتنة غائبة للمتوى تجد مثالي لك وانا إنا قاينا ما أحسن هكذا يجوى من شر فتنة المسيح الدجال كما لك شر فتنة المسيح الدجال وهي المسيح الدجال التي شابت غير البراكو ما لسينا ما أدعينا ما أتنا سيجي فتنة المحيا فتنة الغريبة التي نبي يجي هي ما يعرض للإنسان في حياته abin da yake gujewa mutum a rayuwarsa mina liftinari bi duniya wa shahawatiha na fitunuwa da duniya da ababen sha'awarci bi duniya ya ce ruki a mada kawai shirin fitnati masihi da jahal ƙarar da zama ya rage ƙarfani masu wani ya wato tasiri ce ta asalin namu sai ya kawo wannan lambar zai yi bayanin waɗannan shi ne ce fitnatul mahaya da da aka ce fitnar rayuwa ya ce iya ba ya auridu lil insani fi hayatihi shi ne abin da yake bujiro mutum a rayuwarsa min al-iftinani bid dunya wa shahawatiha na fitinar fitinuwa da duniya da ababen sha'awar duniya na wani yara da mutum na muna damuwa damuwa ne yake jarumci ya yake da su burgewa sha'awa ce ya kwaɗayi mana da rayuwar duniyar kuma ko na wani ga ya ko su annabi ya ce ita kuma wa fitnatul mawmatin nan shi ne ce hiya fitnatul qabri wa su'alil malakai ya ce fitina cikin kabari da tambayar malakai malakai guda biyu ba mutuwa muke gudu ba matambaya muke kuka na ga yana kwanar da kawai haka ne ya ce to ita ake nufi da kuka sai na gaba ya ce mu wa fitnatul masih dajjal shine ma yau ala yadayhi min al-khawariq yace abin da zai bayyana a hannun dujan na abubuwan da suka keta al'ada abubuwa da ban mamaki da za su saba suka saba wa al'ada zai zo da suna ban mamaki allati ya wullu biha kathiru min Allah wanda da yawa daga cikin mutane suke mata waɗannan abubuwan da nijar da ya zo da su Yeah. I don't know what that's. What is it? What are we sabanin hankali yanzu da iyayen da suka ko kakarin kakarin da suka fito shi kana so suka da ana magana wai ka zauna a kan shi musamman zamani yanzu da waya na ci ko a kana kaya da kawai kana gaje ko da kuɗi ba ban da suka mutu wata shekara ko a da su ka so yanzu ka zo kuma su kana magana sai ka kaya haka a'a abokin haka ta bi hakuri yanzu na wani babana ne ina shirin ba ne ce Yerusalem ya san da wannan yaki wasu abubuwa da bukatun wannan biyar ne ta hanya mai kyau ka ɗauki ta kyakkyawar abace ne ta wace hanyar ka ɗauki ta to tana daga cikin alhawari ɗin da suka saba ladar shi ne da zo da su ba haka bane ba wanda yake da yawa kafin ba da doya eh za ka zo yanzu ba za ka zo ba zan zo ba ko shi ke yanzu kuna ina ne ai yanzu za ka damu na mutane sosai so yana kokarin lokacin da mai yi kaɗan da yake ko ki ba yi ya ce ga wani musai suwa yana cikin bauchi an kira shi saboda na ce ko ma ka kuma sabo ya ce a nan kusa da gada ba na ba haka ba ne yanzu kina ina ne wallahi ina gidan yan wata kalmar baban mu ce mu je gaishe ta kuma tana ina tana nan da saurayi na ta ta yi wala ina mutuwa ba ya faruwa to tana daga cikin da ke yawa daga cikin mutane su ke mata da shi Allah ya tsare suna da yawa ba wanda ne a babu misali na ga kuma sai ce wata fitina التي يضل بها كثير من الناس ويتبعونه هم سكي بنس شيشان على دعواهم الألوهية أكد أوسط على كما تبقى ما يجعل الدعاء قبل قبل السلام يجعل الدعاء قبل السلام أنا أعلم سيجي الدعاء kafin yin sallama an yi ta iya yi salati wa annabi an da yi farin ala da afuwa wa mutum da yake sallama sai ba da ce ba wai ba du'a qabla salam addu'a kafin sallama rama ta dari ko rama ta dari da saba'in da shida sun yad'u li nafsihi lima bada lahu mimma thabata fil kitabi was sunnah thumma yad'u li nafsihi sannan sai ya kansa addu'a sai ya kansa addu'a imani ba da na daga abin da ya bayyana masa ya ga ya kwanta masa ya bayyana masa yin ma babata na daga abin da ya tabbata min alkitabi wa sunna irin addu'a da suka tabbata a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa kathirun tayyib ita kuma irin addu'a da ta tabbata daga annabi ko ta tabbata daga alqur'ani da kuma manzon Allah din ya ce suna da yawa kuma masu daɗi fa in lam yakun indahu shay'un min in ya kasance a wani sama wani abu ne daga addu'ar da ta tabbata daga alƙur'ani da sunna ba wata addu'a da yake daga alƙur'ani ko daga hadisin annabi shi ne fa in lam yakun indahu shay'un min in ya kasance a wani sama wani abu ne daga abin da ya tabbata daga alƙur'ani da sunna ne zai faru دعا يريبا دعا يمين بما تيسر له من أبن ليس وكذلك مما يضره في دينه أو دنياه لدى أبن الذي أعطاني شهد يرسى أدين سبوع يرسى كما لما تبي إما وتعلم لهذا الشيء من القرآن ولا الحديث ويزور به دعا بما تيسر له sai ya addu'a da abin da ya sabo a masa ya yi addu'a da abin da ya bi ya sabo a masa mimma ya faru ta daga abin da zai amfanar da shi fi dinihi a cikin addininsa au duniyahu ko kuma bi duniyarsa ya da zauna sau ya za mu iya samun dini da shafin mamman ba haka ba ne ta yi ne yanzu muna sau ɗaya na kusa da kai kuɗi ne kawai a gaba ta ne kuɗi nake so bai kuma ta yi damuwarka bai kuma da halarci kake so ba ta san kuma wannan jarabawa kayi kayi ta yi yadda a nan ba ta zama ya ran kai za ka yi ta don Allah ya Allah na yi ko da ya Allah mu haka ne bi ma ta sa bi ma ya faru fi dini au duniya wannan gaba addu'a wa qabla salam shi ke nan sai sallama sai ba da shi a taslimu wa anwa'u sallama da nauyi ko nau'ikan sallama a taslimu in sallama wa anwa'u da nau'ikan sallama gaba da dari da saba'in da bakwai kuma yi sallimu an yamini sannan sai ya sallama ta damansa ta ina ta damansa wa kuwa rukun ya ce kuma yana da rukuni ne ya mara ƙarin kaga aka rasa sallama babu sannan na gaba sai ce hatta yuwa bayanu fadihil ayman har ta da za a ga hasken kumatun sa na dama yana ya sallama ta dama sa wanda ya gina zai na haske ina kumatun sa na ina na dama hatta yuwa bayanu fadihil aiman har a ga hasken kumatunsa na dama gaba ta ɗari da saba'in da takwas wa an ya sarihi ne salama ta dama na sari kaɗai na wa an ya sarihi kuma ta yana hagun dinsa hatta yi wa bayan fadirin aizari har a ga hasken kumatunsa na ina na ɗan al'amura tare idan gidan kan da zai san yana kallon gaba za a gani hasken amma idan ya tanka da shi ba za a gani mara ya ce walau fi salatin janaza ko da a sallar gawa ne walau fi salatin janaza ita ma zai assalamu alaikum da ke fiye da kansa ta yadda za a ga hasken kuma a kusa na dama a ga hasken kuma a kusa da عليه أبعد الذين سمعين ترى ويرفع الإمام صوته بالسلام هما الإمام زي لك صوت الساعة يلي سلام سلام ويرفع الإمام صوته بالسلام هما الإمام زي لك يلي سلام إلا في صلاة الجنازة سيدي إن أسلم يا إلا في صلاة الجنازة سيدي إن أسلم yace ba sai ne ban yayi ba na daga wurin sa malam yace gaba ta dari da tamanin yace wa huwa alamu shiki kuma tana kan suki ne ba fuska ne ba ita ba sallama ba fuska ne ba ce ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-awwal fuska da farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu عن يمينه ينزل تبقى لنا سيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلمكما السلام عليكم ورحمة الله عن يساره Musa musu shiga nawa? Ko ne ya ce, ya ne ce shiga ta ba? Ta dama, Bambancin da na mana hakan da yin barci. Ba wa ɗan masha Allah, da za ku yi A tsari kusa da biyu, ya ce midlahu irin da saman ce, midlahu irin ta ɗaya kenan, duk da ƙaunihi wa ba wa ɗan, amma ban da faɗinsa wa ba wa ɗan, yanzu sai ce yaya. ما شاء الله انزلي وبارك عليك سيتي الثاني لقد لقد ما وخسته يجي السلام عليكم ورحمة الله عن فلك عن يمينه ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره
wancan ne ya bar dai shi ne ولا تبي قبل لهم كيزو السلام عليكم ورحمة تبيتي مثله ابن تكفل أما دون قوله وبركاته بعد بعد السنة وبركاته التي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سيادة وقلت تلوتر أقرب دام أنا تي وبركاته sai ta uku sai ce a tsari ta fuska ta uku idan kun kai ta dai ne kun kai ta dai ma fuska ta uku sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah an yaji kaga nan ba ni wa wa wa ta zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah an yaji an yaji ne ita da masa assalamu alaikum an ya sani ta wajen sa shi kuma da bai umarci kaga nan ba ku wa السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فبعدنا وسعدنا هو اللي أروع جهازا سيقاتنا دور يجعل الرابع وسعدنا يسلم تسليمة واحدة زي سلم بنانيا يسلم زي سلم سلم لما تسليمة واحدة سلم بنانيا تلقاء وجهه بوجه بنسى فسكسا وجهنا ya milo bihi sai karkatar da fuskar tasa ila ya mili zuwa damansa ƙwalilan kaɗan ƙwalilan kaɗan na da gaske ko ba ne da gara ba da ya ce نعم نسأل السلام إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هما السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم إذا كانت يمينه أحيانا يمينه قليلا كان الله يهدي ina da daidai gwargwado malam da ya siffarto mana siffar sanar da zonana ga nan ne tun daga kafa har zuwa sallan kamar kana karinta in za ka ci gaba da aikatawa ana ya mafi ba mai aikatawa ana ce akwai musulmi ya kai ɗan uwan musulmi hara ma ta ya saurari wannan shi ne abin da ya sauwaƙa min talakisi sifati صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نصب رئيس الصفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم محاولا لذلك إلى بمقري لها دم تكتوت دم أن أقربها إليك أن أقربها أكن وصلت لإتجريك حتى تكون واضحة لديك هذا زمت أقيت أقيت لديك ma'afiyar tarfiniya tana misaltuwa ko sifantuwa a kwakwalwarka yadda kwakwalwarka ya ta dinga sifantuwa annabi ya zo ya yi kafara ya yi alfa ya yi kuri ya yi sujada da abu da ya yi hazo a sallama kana misaltuwa ba shi ne ma'afiyar tarfiniya tana mai misaltuwa tana mai sifantuwa a kwakwalwarka kuma na da kai ya yi yaro kan kama na haka wa alaikum salam na'am ذهنك الذهن ذهن كلمة وانتن تفسير ما لعيك جناك سميتا ورد الأذهان إلى معاني القرآن كتامين القرآن يزوى المعلومة القرآن تؤذيه سر اليد أذهان أذهان هو بلورة الذهن يأتي ماثلة في ذهنك tana mai misaltuwa siffantuwa a kwakwalwa da kana ganin kamar ka ta na kawai yadda manzon Allah ya yi ya ce wa ka anna ma wa ka anna wa ka anna ma ta rawa kuri wa ka anna ma babu tarawa din ba tarawa ko kai kamar kana ganin ta ne mai ainihinka da idanka mai ainihinka fa'iza kan ta tsallaita na hawa ma wasu laka ya ce idan kai sallah irin yadda na siffanta maka min salatihi sallallahu alaihi wasallam na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inni arju min Allah ta'ala an yataqabbala minka to lalle ni ina fata daga wajen Allah ina in Allah maɗaukakin sarki ya karɓa maka, Allah ya karɓa mana. Li'annaka bi zalika domin kai da haka dami siffanta irin salar annabin ya kunu za ka kasance ƙwani haƙƙoƙo ta fi'ilin, ƙwani haƙƙoƙo ta fi'ilin. Hakika ta tabbatar a aikace ƙaunar nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ka tabbatar a aikacen فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجب صلوا كما رأيتموني أصلي ويصلى كما يكتب كغني إن صلى يجب إني كيدر من أتقوى لدفاق واللتان سوى قرشي تو كما رأيك سبوي كامي ka tabbatar da wannan fadin na annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan zai zama kai ma mai sallaita kama وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أو صليت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هكذا ثم عليك بعد ذلك سلم هكذا مدينة وقرنك يا كي أموى مسلمي ألا تنسى الانتمام ألا تنسى الانتمام وألا تنسى الانتمام كرك من تهمتها himmatu ka damu da ni istihwari kalbi halarto zuciya istihwari kalbi ina jango na ina barka da karka manta da halarto da zuciyarka wala khushu'i bi hadin khushu'i a cikin sallah halarto da zuciya kamar ya gaba ɗin ka cire duk tunanin duniya ya zanto ka dinga halarto mai girman Allah da matsayin Allah da kana so ta wajibi ne Allah ya dora maka. Kana mai cike da hushu'i a cikin ta. Fa inna hu wal ghayatul kubra. Domin hushu'i ka dinga halarto girman Allah da kana so ta wata farilla ce da cikin farilla da Allah ya maka. Ya ce shi ne manufa mafi girma ko ita ce babbar manufa ko ita ce abar bukata mafi girma. Al-ghaya al-kubra. bukata babba ko manufa babba min wuqufil abdi na tsayuwar bawa baina yadai Allah ta'ala fiha a gaban Allah madaukakin sarki a cikin sallah ta'ala muna kare yace wannan ita ce manufa babba ita ce bukata babba da ake nema ga bawa sai tsayuwar da yayi a gaban Allah yake sallah da ba ya nuna kan yi tsayuwa kawai irin a gano wannan dogo ne wannan gajere na wannan lankwashe shi ne wannan mikaki me ya manufa me ya bukatar da ake nema ya ce wannan ita ce ka halarta da zuciyarka kana son ka wata balla wajibi ne nawa wannan mutum da ba ta ba ta yi ba ko ya muke wanda za ka da musamman da azumi kowa gudu yake daga limamin sai da bai
Fijo. Right.
الندامة ربنا أشكرك بما لديك فيكون في هذه السلامة وفي العقدة الندامة أشهد الله أشهد الله ندامة أشهد ومدري كما إذا كان أقول ويبتي تقول ألا أليك لمن يجي مسيحي رسول هذا هو أما أكيد تقول مجيئة تقول لمن يعني كمتان صلوا لبيا أنا تلمن يا ذنبتا ناس يأتي يا ذنبتا ina kawo sai da cewa ko an yi a shi kabiru wannan kuma ya gani ina ga su su daga cikin malaman mu an ya kawo mu daga su su ma daga gani ya kawo ni daga cikin malaman mu ya ga su ya ce a ranar da ya rasu ya kudu daga cikin alkhairar shi ne ya ce su da suka shiga mota baya magana tilamu ba a yi ne ya ce da ya je musu sallah a masallaci ki yi kula da ba da lalata na kalma a Abuja ya ce da yau sallah su ba su ɗauki a zama ya karanci a zama bai taɓa karatu bai zuwa kamar wata kanan ba surat al-hasa ta kai shi ta kai aya kuma ta kai shi na ba yi zuwa ce yanzu ce guda ta ji zuwa ne ba da yi ya karanci ta kafa sallah ya anani Thank you. sai an gudu ya mutu da gurgudu a nan sai Allah ya sa su gane su ma na mu je jimin manufa manufa bukata da ake nema ba ko wajen tsayuwar bawa a gaban ubangijin Allah a gaban Allah madaukakin sarki a cikin sallah ما يجب بقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك يجب وربنا أقول إيه تبت أزوجيك وبقدر ما تحقق في نفسك وربنا أبن إيه تبت أزوجيك من هذا الذي وصفت لك لو أن أبن السفة تماما والني من الخشوع لا خشوع أتكي صلى والاحتذاء يكون كوي كوي بصلاته سنة النبي والاحتذاء هو الاحتذاء بصلاته يكون السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من الثمرة المرجوة التي تزاك سامي ساكمك الثمرة ساكمك فانيلا المرجوة وتأكي فاتنت أكي وضيمت التي أشار إليها ربنا وتبقيت يدوني سوى تعيشا وتبائها وتسالمه وتأميته يدوني سوى ذريك تبارك وتعالى من البركتوس سكر ويتم يدوكك بقوله لمنسى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن الصلاة لا هذه كما دعيك تتجمع الفحشاء يقوم بالمنكر الله يسامحك عليه ya ce ɗigin wannan sallar ta samu to ana maka kwadayin samun wannan fa'idar da Allah ya yi nuni gare ta in dai za mu kiyaye ta to da ikon Allah abubuwan da ya shafi albasha da munkar da zanuma mutum da ya rika mata sun da ya mance da sallah in dai ta samu irin ta annabi sannan kuma ta samu kushuri ya sanya babu ƙauri wal kushuri abubuwa biyu ko da ka samu kushiri don Allah ka kyama ba yau da nan ne ba kai maka buka da ka yi rashin hankali to ba a ba ka samu wannan amma da ka yi irin ta annabi sannan a samu al-khushu' fiha to ana fatan ka samu wannan fa'ida wannan fa'ida daya ka samu gaba da mutum yana yin wani sulubi yana jin kamar shi bai da aure shi wala da zai yi ba da mutum da haka ne to idan ya samu ya dore akan sallah irin ta annabi da kuma halatto da zuciyarsa da kushuri a cikin sallar yana halatto girman Allah yana mai kushuri a cikin da to da ikon Allah wannan laifin da yake ga kamar ba zai iya bari ba zai waye gari shi ba da san lokacin da ya bari ba da kadan kadan ne din da shi yana kyamata ne yana kyamata sa har ya zo ya watsar da shi wallahi annabi mai sauki in Allah ya dace da kai ya iya sallar annabi da kuma kushuri a cikin da Allah ya dace da kai amin ba da jawabi ta mana daga ƙarshe dai as'alullah ta'ala an yataqabbala salatana amin an yataqabbala minna salatana alaji ila roƙon Allah ya karba mana sallar Allah ya karba mana sallar amin Allahumma taqabbal salatana amin wasa'ira a'malina da sauran ayyuka wasa'ira a'malina da sauran ayyuka wa yadkhira lana thawabaha kuma ya tana da mana ladan sallar da sauran ayyukan namu ila yau da kawo har zuwa ranar da za mu gamu da shi da musu abu da shi wata rana ce yau ma la ya faru ma wala wajen ranar da na kai ka kowa wani yi ta wani ka kowa ne yi ce sa ba ka yi ba ka sadaka yi zakar ma ba ka yi shi da wani a Najeriya fi dubu ashirin da ke talata amma a china ta kai koda a china na siya alin espresso da kawo tun daga china dubu sha shida dubu sha shida amma lokacin ana black friday sati wanda ya shige yanzu kuma zai iya kaiwa kusan irin wannan fiye mai guda biyu zai iya kaiwa kusan sha takwas ko zuwa sha tara ko ashirin a daga can za kawo daga can suka kawo daga can suka kawo a masai abubuwan da daga can Thank you.
ya akwai haka kuma na da account da shi Ibrahim Shop ne. Ina da uku ne ba? Na biyu ne. Ba a yi kusa da su.
yanzu da farko ka ake hankali a yi wannan ne matsalar ma ake hankali ko ba a ci wajibi ba ne ka waɗannan abubuwan ka sami su a yi kanar ne guda wani ala ya sami Za ka ka shi siya wa sai ka yi magana.
na Siya ma Allah. Mai kike yi da su ba. Ko me da?
na Ke ta tafi. Ke ke ta tuwa. Ke ke ta tuwa. Masha Allah.
mai bai ja eh ka ba ta ɗari da tamanin da yake wannan table mic ne tana da tsada ban san dai ko online din za a samu sauke ba amma shi wannan shekara uku da ya shige in talatin da kuma ya kusa zama ya san
shekara uku da suka shige yanzu za ta iya kira arba'in ko ɗari da lokaci amma zan duba ta online ne zan duba ta
ɗari da tamanin da yake
إلا أنه يجلس فيه متوقفا eh sai ka ce mai tambaya wannan zama shi ake yi a yanka shi maula sai dai sai dai idan zaman ya zama da cunkoso ne sai da idan kai za ka iya cutar da baka da kai akwai sauran lokacin da zai zama ya cunkushe to idan mutum ya zama da yi shi kuma to dole zai cutar da baka da shi ka bace to ka ga uzuri ya shiga shi wannan zaman shi ake yi a zaman karshe wancan zaman kuma a ne wa'ada ne kura shi ne a zaman duniya na farko wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci mashi ya taba ku ya ce mutum ta rashin kanta saboda mu fahimci muhimmanci ba a tashakkul aqidu wa tawaffu zaman tahiyar karshe tahiyar karshe da kuma zaman da ake yi a tahiyar karshe shi ake yi a tahiyar karshe ba a tahiyar farko ake yin sa ba muna tare ba a tahiyar farko ake yin sa ba dan muna yana daga cikin akhta da muke yi sai mu dinga cucuɗan ya so shi wannan zama a zaman kan yamma kuma sai mutum ya yi wani lokacin ma a san kuma da daidai bambam ka ne na kusa da shi a zaman ta biyan ƙarshe ne a san kuma ita da hukuncin wasu sai ka ɗauke shi laruri ya shiga Wa alaikum salam. الاحتذاء بمعنى الاقتداء قوي النبي والاحتذاء بصلاته قوي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام عليه نعم ne shi ke nan a nan wurin littafin da za mu ci gaba da shi shi ne da ce ba musamman ne bane ko darasin da muka yi wancan satin farkon inda muka rabu darasin da wancan satin tashi inda muka tashi Bilali. Sai. da ce muna fara darasin sai da mace akwai tambaya a wurin har aka zo ƙarshe ba a yi tambayar ba irin da malamin da ya tunasar da kuma da sai na sha sai da ce wannan tambayar da an yi da amsa da shi zai haifar da littafin da za mu yi a gaba in ta amsu gaba ɗaya shi ke da sai mu tafi littafi kaza in ba ta amsu ba yin tafi littafi kaza na yadda muka tashi siwatu da shakuni wadda wa'ahu ba'da ana muka fara karatu sai ce nan ba ta ɗari da arba'in da biyu wadda shakuni wajibi yin dahiya wajibi ne shi kuma da zai tafi a kan mai salatin annabi an ce wajibi ne to ina hukunci wanda ya wanda shi ko bai ba haka ne dan sai ce mana dahiya wajibi ce idan da sai yau idan mutum ya manta tahiyar sajada zai yi sujada wata irin sujada sanje da ta yi sahwi sujada biyan na rafkanuwa waɗanne na kafin sallama ko na bayan sallama imana kawfili ko ba'adi eh kawfil salam kawfil salam ne bai sa saboda ne ba ko ba'adi saboda ne يقول لي أنا متقبل لا لا وانا سيناس هذا ما جاء وانا أجيب وجهي هو ده كله اللي سبع كبير ولا ما أمس وانا أقول سيسا من شو اللي ذاني إن شاء الله إذا من الأمر تشيني وانا أقول يقول رسالة في سجود السهو wata risala karamin littafi ne game da sujadar rabbanu قمت السابقة فضيلة الشيخ محمد بن صالح الغنيمي ولا بعد من السجاد ربنا واهدنا كذا يبقى بزاي ربنا له إن لا أمشي نعم كما سألنا بعد ذلك أن يبقى قوم ربنا سألت ولا يا أي لا نشي ولا يا أي ba a yi da nisa ba ba a je da nisa ba ɗayan wannan muke jani nake tambaya wani wasu muna daɗi a wani kemis ne nake ce wai dan Allah da bilan shiga da na haifu. Tsakani da Allah kuka cire wani abu ne me kuke yi na hanyar lada ko na kin bima da wajin da kana da kudin da kana da shi. Na. Ku ji wurin nan. Dami. Ba da wurin da waje na wani ne. kuci dan Allah da muke zama da Allah ne ba mu aljanna a yau wajibi wanda Allah ya ba mu duk mun sauki mun muna saukewa kamar yadda yake ko kuma na mu dole da muke karawa wajibin da muke da mu dole duk muna yi wani abu na wajibi da Allah ya ba mu da kuma na nafila kuma da muke yin sa lokacin da zargarai ke zuciya dan Allah na ce dan Allah da ya amshi ka aljanna a yau ka ce sallah ce ba ta wuce ka yi da za ka zo ka fara tun daga farko har ƙarshe ko tunan akwai ne ba ruwa ba da duniya sallah ta rage a yau wala shi da ɗan uwa yake ce ya ce mala a kunguwar wani abu ne ba sallah aka zo aka yi ta isha'i ga da abu aka yi sallama aka tashi daga neman da wani kan masallacin kowa makarin sun duniyar tana da yasa kowa nuna da yake gaba kowa da gaban gefe kuma kula da gaban gida ba wani ya mu ya ce sai wa shagari sai wani ka ce shi ba an yi ce sallar mafiya da raka ko a kai musallar shayi ba shagari da azan wallahi ya amfani da ya ce ya ci a cikin sama a raka ko a kai sallama amma da ya ji ba a masa wannan ba sai ya raba shi kadai ne wasu wasu ne su wasu yace da kana da da aka zo azhar kuma azhar kuma sai ce yana cikin gida yana da sauki ya zo ya samu sallah shi ma sai aka tsara mata da irin wannan na ko bai ta ba a nan dingin da shi ba Abuja.
kowa ya gamsu daidai
Mutane karɓar kewu ce, Abuja da ai ba mu karɓar kewu. Jari ka ce ni ba ce ta yawa. Sai ka yi mace ni ba ce ta yawa. Dole a Abuja za a yi rasu ba da ba ne a Abuja ni ce ne. Eh, yana kusa da shugaban ƙasa. Ina yi rasu ba. Kada yi da kuwa, ba ne su kusa. Na.